أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا بيوغ وتنبكوي هجرة منزن سيرة annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1442 wanda ya daidai da 14 ga watan biyu miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2021 a satin da ya gabata wato mun tsaya ne akan aya ta 88 zuwa aya ta 89 a cikin suratul a'raf a shafi na ɗari da sittin da biyu a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar yanzu kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Alaran ma Allah ce qad iftaraina ala Allah kadiba.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وانا آية da alaramma Usman ya karanta tana matsayin amsa da annabi Shu'aibu ya ba mutanen shi kan abin da suka nema gare shi kenan fahimtar ta yana buƙatar mu dan koma baya kaɗan Allah subhanahu wa ta'ala ce qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi waɗanda suka yi girman kai daga cikin mutanen annabi shu'aibu manya daga cikinsu sun ce ga na bayansu wato min qaumihi daga cikin mutanensa lanukhrijannaka allamu lamul muwatti'a lil qasami ko muwatta'a in an kalli wanda zai magana wato wallahi za mu fitar da kai ya shu'aibu ya kai shu'aibu wallazina amanu ma'ak da waɗanda suka yi imani da kai nan nida'u malamai suka ce lil ghadab hushi ne saboda an kai inda ba su da hujja to shi ko mutum dan adam in an kai inda bai da hujja to sai shi bar wannan ya koma amfani da ƙarfi ko ya koma kawo hujjoji waɗanda ba su da amfani ina fata an fahimci ni sai kaga ya kawo hujja wadda ba ta da amfani yanzu sai ka ji kafiri ya ce ma annabi ba zai bi shi ba saboda waɗanda suka bi shi ba masu arziki bane anu'minu qalu anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun ko wata qira'a wa atba'uka al-arzalun a me alakar talakawa sun bi shi da abin da yake magana akan shi babu alaka sun kace to yanzu zamu yi aiki da karfi karfin tuwo kenan zamu fitar da kai ya shu'aibu ya kai shu'aib wallazina amanu ma'aka da waɗanda suka yi imani da kai min qaryatina daga garinmu kenan garin nasu ne yana nuna su adda mulki su adda karfin fada a shi aw la ta'udunna fi millatina ko ko ku dawo wato fi millatina a cikin addinin mu kenan nan aw wagal taqsim ko ku fito daga cikin addinin ku ku baro shi ko kuma mu fitar da ku daga cikin garin mu ku zabi guda in ma haza wa in ma haza sai suka ce aw la ta'udunna ko ku dawo buste aw la nu'idannakum ba saboda suna ganin tirsasawa in ta yi tana iya san mutane su bijiri to shi yasa sai a yi muku dubara sai a ce aulata udun da koko dai ku dawo kenan ma'ana kamar ba su ne za su cilista su ba amma ƙarya suke yi cilistar da su ne suka yi fi millatina a cikin wato shari'an mu an ce mata milla malamai suka ce daga amalla ne shine wato yana bashi abu yana rubutawa kadan kadan saboda shari'a ko ta ƙarya ce zaka iske akwai littattafai na ƙarya waɗanda kadan kadan masu su suka rubuta su ko ko shari'a ta addini wadda kadan kadan aka rubuta ta an gane ko ko littattafan Allah an rubuta su kadan kadan har aka samu aka rubuta su shine amalla amma wani lokaci ana cewa amla in an ce amalla yumillu imlalan amma wancan kuma amla yumli imla'an to dukkansu alqur'ani yayi amfani da su dan wancan satin mun ce alqur'ani bai yi amfani da wancan ba sai malamai suka ce a'a alqur'ani yayi amfani da kalima ta duk da kalima ta imla'i bata zo cikin alqur'ani karara ba amma fi'ilinta ya zo a cikin alqur'ani wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila ana faɗa masa sai suka ce to malaman da suka ce in an ce amal wato amla shine ka faɗa mutum ya rubuta shi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai iya rubutu ba وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك الذين يتبعون الرسول النبي الأمية أمي ne bai iya rubutu ba bai iya karatu ba kenan sai suka ce wato waɗanda suka ce shi imla'i yana da alaka da dole sai an faɗa ma ka rubuta suka ce ba gaskiya bane domin shi baya rubutu sai ya zamanto imla'i ana amfani da shi wajen a faɗa ma ka rubuta ko kuma a faɗa ma dan ka yi riwaya ka gaya ma waɗansu dan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a faɗa mishi dan ya rubuta ba dan an san baya rubutu kenan an ce tumla alaihi ana faɗa mishi dan ya yi riwaya ya gaya ma waɗansu ban sani ba kuma fahimci abin da kyau qala sai annabi shu'aib ya ce wato awalau kunna karihin ko da mun kasance muna kyamar wannan abu daga kariha yakrahu shine karihin sai waɗansu malamai suka ce wato abin nan awalau kunna karihina akwai abin da aka shafe ina fata an fahimce ni kenan zaka kaddara shi abin nan gwargwadon abin da kaga zai zama towa munasib domin ita alhamza kenan ta dullu ala shay'in kenan wato za ku cilastar da mu walau kunna karihin ko da kun kasance wato wato nan tukrihuna nani shin za ku cilastar da mu domin kariha ya kyamace abu ko kuma karihahu ya kyamace shi sannan akrahahu ya sashi kyaman wani abu akraha yukrihu ikrahan shin za mu koma a hanya ku ko da ba mu ba mu yadda da ita ba kuma muna kyamata domin addini ba a shiga da ƙarfi domin in an shiga da ƙarfi babu wani fa'ida domin yana cikin zuciya shi yasa wanda suke cewa musulunci ya ce a cilasar da mutane na musulunci ya ce a cilasar da mutane ko an yaƙe ka ga bindiga kana iya cewa eh amma baka yarda da abin ba shi yasa bai da wani amfani ka tilastar da mutum ya wani abu amma ka faɗa mishi amfanin abin ya gane to idan yayi aiki da shi za a samu amfani mai yawa babban abin da yasa Afirka ba mu cin nasara ƴaƴanmu da muke sa makaranta wani lokacin ana sa su makaranta ne ba don su yi karatu ba saboda suna damun mutane cikin gida suna hana mu mutane abin ga sai a ce kai ku tai makaranta ko mutane lahiya mu samu mu sarara wanda su yi karatu da kasu yi karatu uwa dai uba dai ko kuma ana sa su su je makaranta amma ana tilastar da su ba a nuna musu muhimmancin karatu ba idan mutum ya fahimci muhimmancin karatu ba sai ka take shi ba amma mu nan sai mu ta amfani da karfi ka rinka kwatanta bai idan mutum bai yi karatu ba zai rasa kaza zai rasa kaza kaga wani malami kaza saboda yayi karatu ne kaga ma'aikaci kaza a wuri kaza ya samu wannan matsayi saboda yayi karatu ba idan ba ai karatu ba za a haɗu da matsala kaza za a haɗu da matsala kaza to in ya fahimci wannan ka huta amma a ce a ba mutum kashi a yi taimai a ana iya tsoratar da mutum amma wannan uslubi shi kadai bai isa uslubu tarhib wa tarhib kenan walau kunna karihin ko da mun kasance muna kyama sai ce to ga amsa qadifta raina ala Allah kadiba wato mun kirkiri ƙarya mun jingina ta zuwa ga Allah an gane ko in udina fi millatikum har in mun koma zuwa ga milla ɗinku shari'a ku ta ƙarya ba'da idna jana Allah minha bayan Allah subhanahu wata'ala ya tsiratar da mu daga gare ta muka ce nan shi annabi shu'aibu shi Allah ya shiryar da shi za a cewa tunda mi tunda koda bai taɓa yin shirka ba to bai samu hanyar shiriya ba wagga ta wahayi sai da Allah mishi wahayi su kuma mutanen shi tana yiwa sun kasance akan shirka an gane ko daga baya kuma Allah ya shirye da su kenan kalima ko fi'ili na najja duka da shi da su ya shiga ciki amma shi ba a cewa ya taba zama a cikinta sai mun fahimci wannan da kyau ina fatan kun fahimci ni dan nan na ake fassara ayoyin waɗansu irin wada rayuwarsu ta basu wato fi'ili na iftara asalin shi ne daga fara yafri ne idza qaddara shay'a idan mutum ya kaddara wani abu sai a ce farahu yafrihi an gane ko to amma mafi yawanci in za a zo da ƙarya sai a sa alifun da ta'un sai a ce iftara ya yi ƙarya kenan ya ƙirƙira kamar shi na ya ƙaddara wannan magana babu ta ya zo ya abka ƙarya ina fata an fahimci ni don haka kalima ta fara asalin ta tana nufin at-taqdir nan kuma ana nufin wato yin ƙarya qad iftaraina ala allahi kadhiba haqiqa mun kirkiri ƙarya mun jingina ta zuwa ga Allah in udna fi millatikum kenan in udna fi millatikum an gane ko qad iftaraina ala allahi kadhiba malaman wato larabci sun yi saɓani waɗansu suna ganin cewa da jawabu sharti an gane ko yana iya ya gabaci sharaɗi waɗansu kuma suka tafi cewa a'a dole ne jawabu sharti sai dai zo bayan wato sharaɗi kenan sai ya zamanto su a wajen waɗansu malamai a nan jawabu sharti shine qad iftaraina ala allahi kadiba kenan sai an kai at-taqdimu wat-ta'khiru in udna fi millatikum qad iftaraina ala allahi kadiba su ko dan su malamai suka ce a'a shi qad iftaraina ala allahi kadiba ba jawabu shart bane jawabu shart din wanga shi qad iftaraina ala allahi kadiba shine yake nuna shi domin shi yazo da ma'anar sa fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna ai aslu asluhu in kuntum la ta'lamuna fasalu ahla dhikri ina fata an fahimce ni in udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha idan muka koma cikin hanyar ku bayan wato Allah ya tsiratar da mu daga cikin ta shi ko Allah ya shiryar da shi kamar yadda Allah ya ce ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa wajadaka dhallan fahada ya same ka dhallan nan baka san shari'a ba sai ya shiryar da kai zuwa ga shari'a ba yana nufin ka kasance can akan shirka ba ina fatan kun fahimce ni wa ma yakunu lana ba zai yi wa gare mu ba an na'uda fiha mu koma cikin wannan hanyar taku na fata an finci ne muka ce ada shina daukar tasrifi a larabci alal aqall tashi guda uku akwai ada ya'udu audan idza raja'a kuma wani lokaci laraba suka cewa ada ya'udu sara na fata an finci ne wato wani lokaci ba ana nufin abun ya kasance haka an gane ko yanzu idan muka ce adattinu an gane ko wato hajaran kaga yanka ce adattinu hajaran ƙasa ko lakata ko ma dutsi ba wai ana nufin canda ta taba kasancewa dutsi ba daga baya sai ta dawo kuma ta koma dutsi ina fatan kuna fahimta ta to ko kuma ada ya'udu wato ada ya'udu idan shine idi ya dawo ina fata an fahimce ni shi ma idi ana kiran sa'ada ya'udu idan ba a ce audan ba suka ce dan a bambanta idi da kuma dawowa to sannan kuma akwai ada ya'udu iyadatan shine zuwa ganin marashin lafiya wancan satin mun kawo shi cikin hadisi na Abu Huraira wanda yana cikin sahih Muslim a cikin al-hadithul qudusi wanda zai ce kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin ya za a yi in je in gane ka kuma kai ne wato baka da lafiya Allah ya ce in kaje ganin bawa na kamar kaje gani na ne ina fatan an fahimci wannan da kyau to dan haka dai in udna fi millatikum har in mun koma an gane ko sai ya zamanto shi ba yana nufin ba shi su mutanen da a tare da shi su in udna in sun dawo amma shi in udna shi ban da shi shi annabi shu'aibu ma'ana in ni kasance domin annabawa muttafaqun alaihi ba sa yin shirka kun fahimci wannan da kyau matsaloli ne masu hatsari shi yasa fi'ili na adamun kawo ma'anushi waɗansu malamai suka ce to me yasa ce in udna yasa hadda shi waɗansu suka ce a'a saboda ada tana nufin wani lokaci kasancewa sannan kuma waɗansu suka ce a'a da yace in udna fi millatikum litaghlib saboda rinjayar da jama'a shi yana magana ne da sunan jama'arsa an gane ko su kuma kafirai da suka ce aula ta'udunna fi millatina sun yi wannan ne littamwihi saboda su nuna can da shi ma ya kasance akan haka ka san mutanen da ba su son banna ta ragu cikin al'umma to shine kullun sai su nemi mutanen da aka san suna kwatanta gaskiya sai su dan tsatsakaro laifuffukan su sai su nuna ma duniya saboda a ci gaba da lalacewa yanzu wani an ka ce ya daina yin zina an gane ko to an ka samu wani mutum wanda an ka sani da addini ya taba yin zina ko ya taba yin wata hira da wata mata wadda aka gani sai ce kai to Allah kuma mu lahiya wani ma da aka cewa salihin bawa na mun taba ganin shi da mutum bakin hanyar tsaye suna fira wai shi abin da yasa yake kafa hujja da wannan saboda a bari a ci gaba da lalacewa duka gaba ɗaya lalaci yin kuskure ba shi ke nuna a doge akan kuskure ba don wani malami yayi kuskure ba shi ke nuna duk malamai sun yi banna ba kuma kuskuren malamai ba qur'ani bane wanda za a koyi da shi a in malami yayi kuskure dan adam ne a aje masa kuskuren sa a kalli menene qur'ani yace ayi aiki da shi amma shi wani bai da laifi malam wane yayi kaza malam wane yayi kaza an kamma wani ahli sunna yayi kaza an kamma wani ahli sunna yayi kaza shi dai in an ka ce an kamma wani yayi kaza ahli sunna kamar kenan duniya yanzu ya kamata kowa an bude masa kofa je ya banda an gane ko waɗansu malamai suka ce ya ce in udna fi millatikum saboda su sun ce aulata udunna sai amfani da wani uslubi da malaman laramci da na balaga suke cewa al-mushakala shine a kawo ma abu kalima irinta amma saboda kai don kayi amfani da ita ba don saboda ma'anarta haka bane misali Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara yake cewa faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma atada alaikum duk wanda ya muku ta'addanci to ku yi masa ta'addanci a'a ba ta'addanci ke nufi ayyuka ma'ana ku mayar masa da martani domin mi domin Allah subhanahu wata'ala ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu kada ku yi ta'addanci wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin ta ina fatan kuna fahimta ta wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha sakamakon mummuna mummuna tamkarta a'a mayar da martani ko am karbar haƙƙinka ba sayyi bane ina fatan kun fahimce ni to tana yiwa waɗansu malamai suka ce saboda wannan ya amfani akwai maganganu da dama mai so ya koma cikin tafsirai in udna fi millatikum ba'da idh najjana Allah minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha yace ba zai yiwa gare mu ba mu koma cikin wannan hanya dan ma su ji yayi magana kan kansa saboda shine jagora kuma yayi magana kan mutanensa saboda shine zai magana a madadin su bai ce wa ma yakunu li an a'uda ba yace ni zan yi magana kan kaina a'a sai ya yi magana kan matsayin shi shine jagora su ko waɗancan mutanen ya mai da al'amarinsu zuwa ga Allah shi dai ya yarda da su domin in tafiya babu yarda tsakanin jagora da wanda ke biya to tafiya ba ta kyau shi yasa abin da yasa Afirka duk masu fafutuka ba su cin nasara mafi yawancin mutanen da suke tare da su waɗansu munafukai ne waɗansu kuma ba su iya jure ma wahala shi ko bai yiwa ni in ba da kaina don ku wahala ta zo sai ku kauce mini bai abin da yasa Afirka duk ba a ci gaba kenan duk ɗan an kirkiro sandika dubu ɗari biyar duk na shirme da duk ɗan an kirkiro wani fati so fati miliyan ɗari duk na hayaniya ne duk wani ɗan fafutuka a Afirka abin da abin wato yake bashi wahala da ƙasashenmu na larabawa da na musulmi shine mutanen da yake yi ma tsaye don su su ba su iya mishi tsaye yara ya ce nasara sai ka zo kai ta wa'azi kai ta wa'azi ka faɗi ayoyi ba mun ci mutum mutum ya je ya rinka zage-zagen mutane ba ko ya rinka faɗar maganganu na tashin hankali amma ya ja aya ya bayanin abin da Allah ya ce amma yau ana kama shi sai ka ya ce to kun san mallamin nan kan bani gari eh in ya dauko mas'ala sai ce sai ya bayanin ta ai wannan ga zamani ka san sai ana haka haka Allah ya kyauta illa an yasha Allahu rabbuna sai in ubangijinmu ya so wannan adabi ne ga Allah baka isa ka ce Allah ba zai batar da kai ba shi yasa ce illa an yasha Allahu rabbuna kai hattara da Allah bari ganin duk abin da kan mallaka duniya Allah ba zai iya kama ka ba in mulki ne wallahi Allah zai iya kama ka in karatu ne Allah zai iya ɗebe mai albarka ko ya dabirtar da karatunka kuna ganin malaman da suke neman duniya da ilimin su sai mutum yayi karatu ya kare sai Allah shi wargaza karatun shi ta shirme da bankaura in kuɗi ne Allah na iya kama ka ko ya turo maka bala'i kuɗin su ƙare ko ya turo ma rashin lafiya ko ya hana ma natsuwa ga ka da dukiya mai yawa amma sai Allah ya turo ma azaba ka kasa cin dukiyar kai mutane na gani ka kasa sai ma kanka abinci da sutura sai ka ji mutane suna neman tsari Allah ya musu tsari da irin dukiyar wani na fata an fahimce ni dan haka in Allah ya tashi kama ka yana iya kama ka hadisi na wato na Abu Hurairah cikin sahih Muslim ya ibadi kullukum dal illa man hadaitu dukkan kubatattu ne sai Allah shirar da kai dan haka bari ruduwa dan ka gane addini kana ganin wasu na kambata ka san tsammanin al'amura a'a kai fatan ka mutu akan wannan hanya amma wallahi kana iya sai an zo karshe koko ana cikin tafiya fat musiba ta zo ta buge ka to ga bala'o'i na duniya siyasa tashin hankali ta ta zo mutum ya shiga karshe kaga mutumin da yake kula da addini ya aji ko ya koma yakar addini kuɗi fazon ne almajiri yana karatu shikenan ana nan ana nan sai a fara shiga harkar kuɗi fat shikenan sai babu labari almajiri ya ga wata mace mai kyau yana so fat shikenan sai ya kwana da mutum ya ga mace mai kyau in ji wani malamin mu da ya karantar da mu ina ganin ya rasu Abdallah ake ce mishi shi ya karantar da mu khutba a ma'ahadin Rabitul Alam Islami a Saudiya yace zaka ga mutun yayi huduba dubu yace amma da duk ga mace mai kyau ya fara soyayya da ita yace wa da kassan galas kankara tana narkewa haka duk abin da ya karantar da mutane yake narkewa Allah kai mu tsari illa an yasha Allah rabbuna sai in ubangijinmu ya so haka wasi a rabbuna kulla shay'in ilma ubangijinmu ya yalwaci komi da ilimi wasi a shine ya kewaye ya yalwace shi koko ya fi wato in an kasa shi ba zai kai fadin wannan abin ba ba zai kai girman wannan abin ba shi yasa Allah ce wasi'a kursiyuhu samawati wal ard ya yalwaci sammai da kasai sannan kuma wato abin nan a fassara ta ahli sunna kursiyu akwai shi ba wai dokokin Allah ake nufi ba kamar yadda ƴan Qur'ani da sauransu suke faɗa nan asalin shi wasi'a wato tamyizun ne muhawwalun anil fa'il asalin maganar wasi'a ilmuhu kullu shay'in sai ya ce wasi'a wato abin nan rabbuna kulli shay'in ilma an gane ko wato ilimin ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya yalwaci komai babu abin da Allah bai sani ba kaga masu filozofi da suke cewa Allah ya san abu a jumlace amma bai san abu ba in an rarrabe shi wannan kafirci ne karara kan wani ɗalibi ya je ya karanta wannan tambadodi zaka ya ce zai cimka wannan tambada cikin kasashen musulmai ina fata an fahimce ni ɗaya daga cikin malamai da ba ku labari na Saudiya wanda yana muhadarat Abdul Wahid Al-Maghribi yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya'rifu ko ya'lamu wato miqdar al-bihar wa adad al-amtar wa masaqil adh-dharr wal ahjar la tuwarihi sama'un sama'a wala ardun arda ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره الله سبحانه وتعالى يا سمي يا سان عدد واتو مقدار البحار duk adadin ruwan da tekunan duniya sun ka dauka da duk ruwan da ke duniya Allah ya san shi yake cewa wa wa wa adad al amtar digo ko nawa ke sabka Allah subhanahu wataala ya san shi wa masaqil zarri Allah ya san nauyi misqal na azzar zarra wasu na fassara shi da zarra irin wannan ta zamani ko kuma zarra shi ita ce tururuwa wal ahjar Allah ya san nauyin duwatsun duniya gaba daya la tuwarihi sama'un sama'a wata sama ba ta ɓoye ma Allah wata sama kai kamar yanzu in kana saman ɗaki sai ya hana ma kaga abin da ke cikin ɗaki wala ardun arda wata ƙasa tunda muna da ƙasai guda bakwai ita ma wata ƙasa ba ta iya hana ma Allah ya san abin da ke cikin wata wala jabalun ma fi wa'ri an gane ko shi kuma dutsi duk abin da ke cikin shi tare da cewa yana iya ya kange a daina ba a gani to Allah subhanahu wataala ya san abin da ke cikin shi wala bahrun ma fi qa'ri kuma teku zurfin shi bai iya hana san Allah ya san abin da ke ciki la taltabisu alai wato la takhtalifu alaihi lughat duk yaren duniya ba a ce akwai yaren da Allah bai shi wala takhtali wala taltabisu alaihi al-aswat sannan saututtukan duniya gaba ɗaya ba su iya rikitar da Allah kai yanzu mutum biyu da kun fara magana sai ka ce kai don Allah ku dakata ai min da guda guda to duk kasuwar da ke duniya gaba ɗaya in ana magana babu magana take shige ma Allah wala ta wato wala taltabisu alaihi al-aswat almuhimmu dai maganganun suna da yawa mai so ya nemi muhadarat kin shi zai gane su wasi rabbuna kullu shay'in ilma Allah ya kewaye wato sani sanin Allah ya kewaye komai babu abin da Allah subhanahu wata'ala bai sani ba an gane ko wato malamai suke cewa ilimin Allah subhanahu wata'ala ya kewaye komai amma babu wanda ya san gaibi in ba Allah ba sai aka ce nan al-ghaibul mutlaq da al-ghaib al-muqayyad kullu in kuna tattaunawa ku rika sani yadda ake tattaro masalolin ilimi shi yasa ilimin usulul tafsir da ilimin usulul fiqh da ilimin usulul hadith wallahi wanda bai karanta su ba akwai waye ya fahimci karatu da kyau shine gaibi in an ce gaibi kala biyu ne in an hita zancen shari'a wato in an zo zancen lugha da shari'a akwai gaibi a lugha ka san ma'anar kalma a yaren larabci sannan akwai gaibi a shari'a ka san ma'anar shi a shari'a to idan ka kare wannan sai ka tafi zuwa ma'anar shi al-mutlaq wal muqayyad in an ce mutlaq sakakken gaibi wanda babu abin da ke koyuwa cikin shi to wannan Allah ɗin ya san shi akwai gaibi muqayyad shi ne gaibi wanda yana da alaka da waɗansu bayi to waɗannan wanda Allah ya so ya sanar da shi shi yana samu shi amma cewa duk abinda kamar yanzu cikin aqida ta imamiyya na shi'a za ka ga cikin littattafan su in ka diba cikin usulul kafi za a ce maka babu wani abu wanda Allah ya sani wanda a imma ba su san shi ba da Aliyu da ƴaƴan shi guda goma sha biyu sun yi tarayya da Allah a cikin sanin komai sun san gaibi ina fata an fahimce ni to wannan aqida ta yi muni shi yasa wani ya tambayi dan shi'a ya ce me hukuncin wanda ya kashe kai ne ya ce wanda ya kashe kai ne hukuncin shi wutar jahannama ya ce to Husaini dan sayyidina aliyu ya san gaibi kuma ya je iraki an ka kashe shi me hukuncin shi kat sai dauke wuta dan haka annabawa sun san gaibi gaibi wanda Allah ya sanar da su mala'iku bu san gaibi ba sai abinda Allah ya sanar da su suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ko ba haka ba sannan kuma Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin wannan suratul a'raf annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qul la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma massani su in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun ko ba haka ba sannan manza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam har yau da ya san gaibi an jefi matar shi da cewa ta yi zina amma bai yi magana ba kwanaki sai da wahayi ya sabko ya nuna hakikanin gaskiya innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ism har zuwa karshen kissa sannan aljannu bu su san gaibi ba Allah subhanahu wa ta'ala ce lokacin da annabi Sulaiman ya mutu ba su gane ya mutu ba sai da wato gara ta zo ta ci wannan sandar tashi ya faɗi sannan suka gane ya mutu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wato falamma qadayna alaihi almauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'tah falamma kharra tabayyanat aljinnu allau kanu ya'lamuna alghayb ma labithu fil azab almuhin annabi yaqub tare da cewa yana da ilimi Allah ya ce wa innahu lazu ilmin lima allamnahu amma da annabi Yusuf ya kwata bai san inda yake ba malamai suka ce annabi Yakubu yana da tabbacin annabi Yusuf bai mutu ba ina fata an fahimci ni dalilai kuma wanda a ƙarshe sai da ce ya bani yazhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi bal sawwalat lakum anfusukum amra amma ina yake bai sani ba saboda mi saboda gaibi ne sannan kuma wato dukkan annabawa annabi Sulaiman tare da Allah ya bashi mulki ya ce rabbi gfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di tsuntsu hudu hudu yace ahattu bima lam tuhit bih na san abin da baka sani ba amma mu nan sai kaga mutum katu ya ci ya koshi ya shige cikin daki ya sha taliya yana cewa mutane ai ya san gaibi shi na ba su sa'a yan siyasa suna kama miliyoyi kai da kake cewa kai la call har kai doctora da professora ka je America da Faransa karshe ba kauye katu cikin daji ka sai sha biyu na dare ka ɗauki mota babba ka zo ya haji ka itacen iska na banza da yohi ka ba shi leda kuɗi ya tuɓe ka daga kai sai guntun wando ya yi saddan karaka ya zuba ma ruwa masu wari ce tashi sai katon banza haka ce kayi wayo wayo mi kai to don haka dai akwai dalilai da ayoyi da dama da suke nuna mala'iku bu san gaibi ba sai abin da Allah ya sanar da su amma gaibi wanda Allah subhanahu wata'ala annabi Lut lokacin da mala'iku suka zo bai san mala'iku bane annabi Ibrahim bai gane su ba Allah ce falan ma ra'a aydihum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi lut sannan ya gane ko su wane ne annabi lutu bai gane ba dan Allah ce walamma ja'at rusuluna lutan سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك أو أن اللوكة نيقان منزلين amma sai ka iska annaba ba san gaibi ga wani mutum zai zo ka ce ya san gaibi da kaza da kaza da kaza akwai matsaloli gaibi mutlaq sai Allah shi yasa manzanni da sauran waɗanda ya so yana sanar da su alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada ma kana Allah liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib wa ma kana Allah liyutli'akum ala alghaib walakinna Allah yajtabi min rusulihi man yasha amma alghaibul mutlaq sai Allah subhanahu wata'ala shine komi baya koyuwa gare shi inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama sannan Allah subhanahu wataala ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa sawa'un minkum man asarra al qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar sannan yace wa min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun في كتاب مبين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قرآن يقرأ مغانا على الله توكلنا ga Allah muka dogara asalin maganar tawakkalna ala Allah amma dan ya nuna maka bai dogara ga kowa ba sai Allah domin ɗaya daga cikin ma'anonin kalima a gabatar da ita ko a jinkirta ta shine a nuna abin nan ya keɓantu amma ba wannan ɗin take rufi ba wato ma'ana at-taqdimu wat-ta'khir yana nuna an keɓance kaga yanzu in kace na abuduka Allah muna bauta maka amma in kace iyyaka na'bud Allah kai kadai muke bauta ma tawakkalna ala Allah yana nuna kun dogara ga Allah amma yana nuna wato tana iya daukar ma'ana kun dogara ga wani an gane ko amma in kace ala Allah tawakkalna ga Allah kadai ne muke dogara kenan wato taqdimu ما حقه التأخير يفيد الحصر لكن ليس في كل الأحوال sai mun fahimci wannan an gane ko alallahi tawakkalna ga Allah muka dogara tawakkali ga Allah shine malamai suke cewa al-akhdhu bil asbab la yunafi tawakkul ala Allah riko da sababi ba shi ke nuna cewa baka yarda wato baka dogara ga Allah ba ka tashi kai kasuwanci ba shi ke nuna cewa ba wato abin nan wato rashin yin kasuwanci ba dogaro ne ga Allah ba kace kuma kana neman kuɗi a'a duniyar Allah ya aza mata dokokin da take tafiya akan su mun fahimci wannan da kyau kenan riko da sabubba Allah ya kaddar in an halbi dan adam da bindiga zai yi ni zai mutu to in ka sa contraband ko proof da suke cewa wannan kariya a wannan ba shi ke nuna baka dogara ga Allah ba to inda aka samu matsala tsakanin musulmi da kafirai su musulmi sai suka rike at-tawakkulu attawakul shine kayi zamne ka kirko da sababi lalle al asbabu wato tanfa idza lam yu'aridha al qada su sababba suna amfani ne amma a lokacin da Allah bai san da hukunci ba su kuma kafirai sai gururi ya kama su sai suna ganin ilimin su da kokarin su shike ba su dukiya shike ba su yaya shike ba su shugabancin duniya a'a shi tawakkali ga Allah ka kama hanya shi yasa malamai su wasu ɗansu suke kafa hujja da wani hadisi na sayyidina Umar radiyallahu an yana cikin sunan Tirmidhi law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitada da kuna dogaro ga Allah irin yadda ya cancanta a dogara ga Allah da Allah ya arzita ku kamar yadda Allah yake arzita tsuntsu sai suna dibin to ai kullun tsuntsu yana samun abinci amma sun banta sai ce taghdu tana fita kaga ashe ya bar jiji ya tafi wajen neman mi abinci wato khimasan ma'ana kenan cikin cikin ta babu komai akwai yunwa faman yutra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ismin fa inna Allah ghafurur rahim wata ruhu tana dawowa bitanan cikin ta cike ashe sai ta je ta yi koto wata rana ma za a iya halbe ta ta mutu amma kai sai kai zaune ka ci kai kuɗi su su iske ka a'a kai aiki annabawa sun fi ka imani sun fi ka sanin Allah amma in suka je wajen yaƙi sai su ɗauke takobi bu su yi zaune ba su je su yi duk abin da Allah ya ce har kasuwa suna zuwa wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai hijira a boye hijira kuma ya san Allah in ya bashi kariya ba wanda ya sai taba shi amma mu duk wannan aqida an kace ta sai ka zo mutun bai riko da asbab kuma ce zai ci nasara wallahi ba za a ci nasara ba Allah ya mu mai kyau su kuma kafirai suna ganin in ka kama aiki ai kawai aikin ka ya ishe ka a'a mutun nawa ke aikin bai ci nasara ba mutun nawa ke zuwa bayan ka ya fara kasuwanci bayan ka fika arziki ya an kai ƴaƴanka suka fika ilimi ya an kai ƴaƴanka suka fika arziki ya aka yi wani ya zo ya shekara 40 yana aiki bai ci nasara ba wani ya zo cikin kwana 40 Allah ya bashi nasara dole mu fahimci wannan cikin tafiyar mu Allah ya gane da mu ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ربنا يا ubangijin mu iftah kai hukunci kalima ta fataha wani lokacin tana nufin budewa an gane ko wani lokaci kuma tana nufin fataha suka ce a lugha ce ta himya wato kabila ta Yaman wadda ana ganin Sheikh Muhammad Al-Amin Shinqiti asalin wato iyayensu da kakakin su daga cikin wannan kabila ta Himyar suka suka fito an gane ko nan fataha ana nufin Allah kai hukunci an gane ko shine qul yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wala hum yanzuruna ba ana nufin yawmal fathi ranar bude kofofi a ana nufin ranar yin hukunci in tastaftihu faqad ja'akumul fathu walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru suna neman Allah ya hukunci ya ba su nasara rabbana ya ubangijinmu iftah an gane ko ko rabba naftah in mu hada ya ubangiji kai hukunci bainana tsakanin mu wa baina qaumina da kuma mutanen mu bil haqqi da gaskiya nan ba ya kawo gaskiya bane suna nufin Allah wani lokaci na hukunci ba da gaskiya ba a'a nan mutalabbisan bil haqqi yana mai cutsanyuwa da gaskiya dan Allah bai taɓa yin hukunci wanda babu gaskiya a cikin shi ba sai zaman to wato sifa ce kashifa kamar yadda aka ce wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi haqqin ko bi ghairi al haqqi wato suna kashe annabawa tare da haƙƙi ba ai babu wani annabi wanda zai yi wani laifi wanda ya cancanta a kashe shi sai zama to kawai an dan a nuna maka cewa abin wato a ƙara fito maka da shi baro baro bil haqqi da gaskiya wa anta khairul fatihin Allah kai ne mafi alkhairin masu yin hukunci ko kuma kai ne mafi alkhairin mai yin hukunci a tsakanin bayinka sai Allah ya ce ni
وقال الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا sake maimaita ayan nan sake maimaita ayan nan ramma
وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون Allah ya ce wa qalal mala'ul ladhina kafaru min qaumihi mutanen da sun kafirta daga cikin mutanensa sun ce can an sifanta su da girman kai an gane ko nan kuma an sifanta su da kafirci can a nuna maka dalilin da yasa suka tunzura suka ce za su fitar da annabin Allah shine girman kai nan kuma da aka ce allazina kafaru sai ana son a nuna maka dalilin da yasa suka faɗi wannan magana saboda kafirci yayi dandazo a cikin zukatansu ina fatan kun fahimce ni shi yasa an kace can istakbaru na an kace kafaru kullum in kaga sila tana nuna dalilin da yasa abu ya faru ko ɗaya daga cikin dalilansa wa qala al mala'u masu daraja mun faɗi cewa kalima ta mala'u abin nan fassararta allazina kafaru waɗanda na kafirta min qaumihi daga cikin mutanensa sun ce la'inittaba'tum shu'aiban wallahi in kun ka bi shu'aib kaga wai wai ba su ba tun bu su yarda annabin Allah bane la'inittaba'tum shu'aiban saboda sun ga mutane suna fahimtar gaskiya sun ga mutane sun dagi to yanzu sai suna son su yi amfani da usulubu biyu su tsoratar da waɗanda suke tare da annabi shu'aibu na biyu suna son wanda yake taraddudi su yi kokari su rike shi wanda kuma yake tare da su su ƙara ba shi cash ya ƙara tabbata akan kafirci sun ka ce la'init taba'atun shu'aiban wallahi in kun ka bi annabi shu'aibu nan allamu lamul muwatta'a lil qasami ko muwatta'a lil qasami do ana faɗa an gane ko eh wallahi kenan init taba'atun shu'aiban to da qasamu da sharadi sun haɗu wuri guda domin in tana nufin sharadi lamun kuma ta zo lamul qasami ce wallahi la'init taba'atun shu'aiban to sai malaman nahau sun kace da sharaɗi da kuma rantsuwa in suka haɗu wuri guda to jawabin yana zuwa ga wanda ya gabata in sharaɗi ya gabata sannan rantsuwa ta zo to jawabin na sharaɗi na shi ko na rantsuwa irin shi ne to sai zamanto guda ya nuna na ɗaya ne idan kuma rantsuwa ta gabaci sharaɗi to jawabin da zai zo na rantsuwa ne to amma kuma na sharaɗin shi ma irinsa ne sai zama tuwanci yake nuna shi kaga da aka ce la'in ittaba'tum shu'aiban wallahi in kun ka bi shu'aibu innakum idan la khasirun lalle tabbas ku kun yi hasara to innakum din nan ita ce jawabu shar'i na alqasam don da ta sharaɗi ta da ya kamata ma a samu fa'un ina fata an fice ya kamata a sa a ce fa innakum la khasiruna to galibi hakikatan shi jawabu sharti bai cika zuwa da fa'un ba kaji Allah subhanahu wataala ce wa in wato wa in ata'tumuhum innakum la mushrikuna ba a ce fa innakum la mushrikuna ba sai suka ce kenan asalin shi akwai alqasam mahzuf la in ittaba'tum shu'aiban lalle tabbas in kun kabi shu'aibu innakum ku idan a wannan lokaci kenan wato nan da an ka ce idan la khasiruna ay khasirtum domin idan shi tanwinin nan akwai maganar da an ka shafi in ka ga idan ta zo wadda take tana da alif ba idan ba mai nunun domin ita idan mai nunun wato tana daga cikin hurufin nasab ita ko idan wagga mai alif tana daga cikin abubuwan da tana da tanwini ne mai iwaf kenan innakum an kawo ta ta akidi idan a wannan lokaci innakum ku to idan tabbat khasirtum kun yi has- kun yi hasara kamar da yace innakum idan misluhum ai innakum idza qa'adtum misluhum كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ أي وحين واتو بلغت النفس الحلقوم إنا فتا أنفمتيني innakum kula khasiruna kun yi hasara kun tabe malamai suka cewa anan sun kawo magangana mai ta'akidi ƙarfi in magana ana son a ja hankalinka za a yi mata ta'akidi na farko sun kawo rantsuwa na biyu suka kawo sharadi na uku suka kawo kalima ta izan sannan na hudu suka kawo lam in, in- wato innakum idan sannan suka ƙara da lamun ba su ce innakum khasiruna ba sun ka ce la khasiruna sannan kuma na gaba ko na shidda ne suka ce sun kawo jumla mai ismiya ba su ce innakum khasirtum ba ko takhsaruna sai suka kawo inna kum yana nufin abin ya tabbata khasiruna ya tabbata sun ka karfafa da magana babu wata hanya wadda ake bi a karfafa magana ba su yi amfani da ita ba mi suke nufi da hasara shine suna nufin cewa wato in an bi shi an yi hasara an yi hasarar duniya in ma sun yi imani da lahira kenan kun yi hasarar lahira wuta zaku kuma kun yi hasara kun bar addinin iyaye kun yi hasara ina fata an fahimce ni za ku rasa dukiya don ya ce wala tabkhasu nasa ashiya'ahum dan kasuwa da an ce a daina yin kaza sai ka ce mallaman nan dan ba ba su da neman kuɗi suke yi ba suna so su talautar da ni ne don haka wannan magana ni ba zan saurare ta ba dan siyasa in kai magana ka ce kai ai shirka sai ce kai mallaman nan ba su waye ba ka san su ba su san duniya ba sai suna ganin duniya sai an yi kaza sai an yi kaza yana yiwa kafin a ƙara zaɓe ka mutu kai baka samu duniya ba kai baka samu lahirar ba in kana ganin shi mallami bai gane ba ina fata ana fahimta ta ko ka samu kuma bayan ka samu abin ana tsakar tafiya kafin ka kai inda kake so kuma harkoki su zo su lalace maka to haka dai kuma turawa suke yi ma kasashen musulmai duk abin da yake na musulunci na a internet a kafafen yada labarai a tsarin karantar da ƴaƴansu da jami'o'insu kullun ana ta nuna musulunci bai da kyau bai da kyau zai maida ku baya zai maida kasashen ku baya zai talautar da ku zai hana shan giya zai hana karuwanci zai hana kaza shikenan shi yasa suke ta kyama addinin musulunci kuma ɗabi'a ce duk mutum in ka ga yana ƙoƙarin ɗora ka kan hanya kada ka kalli magana shi ka kalli wane ne yake suka na annabin Allah ne ake cewa in an bi shi an yi hasara to kai kana ganin kai duniya shikenan sai mutum kai ba za ka samu wanda zai soke ka ba kenan in mutum ya ce ma wane ba na gari bane dibishin akan mi yake domin nan annabin Allah ne mai kiran tauhidi da adalci ake cewa kada a bi shi to don haka ai hasara la in ittaba'tum shu'aiban in kun bi annabi shu'aibu innakum idhan la khasirun za ku yi hasara musulmi da suka cu- da suka rudu da abin da turawa suke faɗa a kafafen yada labarai yau zaka ga mutum yana ɗaukar karatun addini shirme ne karatun alqur'ani baka da a- avenir wai baka da future can gaba baka san abin da zaka kasancewa ba za ka ga mutum yana ɗaukar da'awa ba aiki ba ce suka ce in ka ga mutum na wa'azi bai da aiki ne limanci rashin aiki ne to shi limanci aikin wane ne wa ya fara limanci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da'awa aikin wace ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam karantar da alqur'ani aikin wane ne aikin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma to aikin annabi kake cewa ba aiki bane kai aikin ka ne aiki ne ko shugaban ƙasa Amerika duk shugabannin nan ƙasashen duniya kaf aikin su bai kai irin aikin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba amma kai ne baka da aiki don baka samu da kai ba Allah ba mu je gaba
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين Allah ce fa akhadhathumur rajfa malamai sun yi sabani kan wannan fa'un waɗansu suka ce fa'us sababiyya ce saboda ababen da suka gabata da abubuwan da suka faɗa ina fata an fahimci da abubuwan da suka aikata sun ce za su fitar da annabin Allah sun yi shirka sun zo kuma sun yi ma annabin Allah kiran ƙarya sun ce in an bi shi an hayi hasara ba au ba wayewa bane ban annabawa an gane ko to sai suka ce dan saboda haka fa akhadhathumur rajfa fatakunul fa as-sababiyya waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a nan alfa'u fa'ul atfi kenan bayan wancan abin da ya faru fa akhadhatuhumur rajfa sai tsawa ta kama su to a- wato girgiza ta kama su to nan da aka ce fa akhadhatuhumur rajfa an gane ko wato mun faɗi wannan a cikin kissa ta- da ta gabata kissa ta annabi hudu a nan cikin suratul a'raf sai aka ce girgiza ta kama su a cikin suratu hud sai aka ce tsawa ta kama su wa akhazatil ladina zalamu sayha kissa ta annabi shu'aib akwai ta'un a can cikin suratu hud amma can kissa ta annabi hud babu ta'un wa akhazatil ladina zalamu sayha tsawa sai ta kama wadanda ne yi zalunci fa asbahu sai suka wayi gari to tan an ce tsawa nan ko an ce girgiza sai muka ce babu matsala menene dalilin da ke nuna cewa babu matsala saboda ita tsawa ita ce mala'iki zai yi musu sai ƙasa ta girgiza sai su rubuta su halaka kenan da an ka ce fa aka zato wato wa aka zati lalazi na zulmu saiha tsawa ita ce ta fara dalilin alama azaba su sannan kuma aka ce nan fa aka zato mun rashba to yanzu sai saɓani na biyu fa asbahu fi darihim jasimin suka waye gari a cikin gidansu can a cikin suratul hud sai aka ce fi diyarihim muka ce babu matsala nan addar ana iya ɗaukar garin su saboda yana kewaye sai ya zamanto birnin su ake nufi ko kuma darihim ya zamanto mufrad ne wanda an kai idafa zuwa ga ma'rifa ya koma jam'i mun faɗi wannan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kaga in za ku lissafa ni'imar Allah amma ni'imomin Allah yake nufi domin ba ni'ima ɗaya ba domin an ce ɗaya ba za a iya lissafa shi ba ai da na ce ɗaya ai an ƙara lissafi an gane ko kalima ta addar suka ce wato alif kinta wawun ne daga dara ya duru ne mudawwar saboda ana kewaye shi da katanga guda hudu kuma in za a tasghirin su za a ce duwaira fi darihim a cikin gidajensu nan a cikin gidaddajin su da can kuma jasimin suna gurfane wanga fi'ili na jasimin ismul fa'il ne na wato jam'u muzakkar salim ne jasim sai a ce jasimin da sa'un ne wato ana cewa da larabci jasama yajsumu ko a ce jasama ya jisimu jasman wa jisuman fa'ala ya fulu ko fa'ala ya filu in ba ka san waɗannan abubuwan abin nan ba ka koma cikin littattafai ka koyi karatu to don haka dai fa'asbahu fi darihim jasimin sai suka wayi gari a cikin gidajensu daga cikin kuma larabci akwai wanda ke bada ma'anar shi amma ba baɗe suke ba akwai jasa shine jasa mai alif yajisu kuma ana cewa yajisi sai a ce jaswan jusuwan jisiyan an gani ko wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jisiya to shi wancan jasaya jisu ne ko jasaya jisi suka wai gari a cikin gidajen su suna gurfane to anan malamai sun yi sabani mun taɓa wannan matsala amma saboda muna ƙarshen kisa annabi shu'aib za mu kawo ta shin annabi shu'aibu an tura shi ne zuwa ga al'umma ɗaya ko ko an tura shi ne zuwa ga al'umma biyu waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa annabi shu'aibu an tura shi ne zuwa ga al'umma ɗaya waɗansu kuma su ce al'umma biyu menene dalilin da yasa suka ce an ce an tura shi zuwa ga al'umma biyu suka ce nan ina fata an fahimce ni da aka ce wa ila madiyana sai aka ce akhahum shu'aiba a cikin suratu hud haka aka sada wa ila madiyana akhahum shu'aiba amma a cikin suratu shu'ara sai aka ce kazzaba ashabul aikatil mursalin id qala lahum shu'aibun ba a ce id qala lahum akhuhum shu'aibun ba dai kenan suka ce na biyu azabar da ke cikin suratul a'raf da wadda ke cikin suratul hud suna iya zamantowa daya domin mi domin da muka ce wa akhadhatil ladina zalamu sayha muka ce tsawa ta kama su fa akhadhatuhum ar-rajfa sai girgiza ta kama su amma a cikin suratu ash-shu'ara sai aka ce wato abin nan fakazzabuhu fa akhadhahum azabu yawmi dhulla innahu kana azabu yawmin azim sai suka ce to kenan kaga nan azabu yawmi dhulla waɗansu malamai suka ce a'a al'umma ɗaya ce shi wato da an ka ce ba a ce ahuhun ba alqur'ani wani lokaci yana ƙetare wata kalima don saboda wani wuri ya faɗe ta shi kenan kenan da an ce kazzaba ashabul aikatil mursalin babu matsala aika kunci ko itacen da suke bauta ma ko goma kansu madiyana kuma garin da suke zaune akhadathum rajfa girgiza ta kama su saboda mala'iki ya musu tsayawa wa akhadhat wa akhadhat alladhina zalamu sayha sannan kuma fa akhadhahum azabu yawmi dhulla saboda ranar da za a halaka su akwai girgije wanda ya zo wanda ya lullube su to wannan girgijin yana daga cikin azaba wanda aka hada musu ma'ana daga sama sai Allah ya sa wannan girgijin ya koma kamar wuta sai ya sabko an girgiza ƙasa wato mala'iki yayi tsawa ƙasa ta girgiza ana cikin ragargazar da su kuma sai girgijin ya zan wuta sai aka kare da su Allah kai mu tsari fa akhadathum ar-rajfa sai tsawa wato girgiza ta kama su fa asbahu sai suka wayi gari fi darihim a cikin gidaddajin su jasimina suna gurfani alladina kazzabu shu'aiban الذين كذبوا شعيبا الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين wannan aya tana matsayin raddi shi yasa lokacin da ake tattaunawa akan wata mas'ala idan aka jingina abin da ba gaskiya kanka ba to kana iya ka bada hujja cewa abin nan ba gaskiya bane ina fata an fince ni ba sun ce la in ittaba'atum shu'ayban innakum idhal lakhasiruna ba to yanzu Allah yayi hukunci an halakar da makaryata da azzalumai sai Allah ce to allazina kazzabu shu'ayban waɗanda suka ƙaryatar da annabi shu'aibu ka allam yaghnau fiha kamar ba su taɓa zama cikin wannan garin ba nan wato kalima ta yaghnau fi'ili ne wanda yake ana kiransa ghaniya bil makan an gane ko min babi wato radiya radiya sai a ce yarda shi ko ghaniya sai a ce yaghna malaman ilmu sarfi suke cewa duk fi'ilin da ya zamanto fa'ila ne in ya zamanto maksurul aini lazimi bai ta'addi to asalin masdarkin sai na zuwa ghanan sai a ce ghaniya yaghna masdarkin shi sai a ce ghanan ka allam yaghnau fiha yadda asalin yake wato mukhaffafa ce min as-saqila wato alladhina kazzabu shu'ayban ka annahum lam yaghnaw fiha sai an kace ka an lam yaghnaw fiha an yi takhfifin ta don saboda ya kamata ka fahimci wannan a cikin yaren larabci an gane ko ka an lam yaghnaw fiha kamar bu su taba zama cikin wannan garin ba an yi takari malaman lugha suke cewa in an kace ghana yaghna masdarkin shi sai a ce al-ghana dan ka gane wannan sannan kuma ana cewa alghina da larabci ana nufin wadata wannan shine ake kira musallasul lughawi dalibin ilmi in bai san wannan ba zai yi fassara kalma ba daidai ba musallasul lughawi kala biyu ne akwai muttahidul ma'na akwai mukhtaliful ma'na na yi saba fadan littattafan da suke magana kan wannan in an ka ce alghana ana nufin zama ka allam yaghnau fiha in an ka ce alghina ana nufin wadata in kuma an ka ce alghuna shine abinda mutum ya dauka saboda wata dukiya ya barta don saboda wani abu misali in na aje wani kuɗi a account ko ko zan yi balaguro na ɗibi daidai kuɗin da zan yi balaguro da su to sunan su alguna ka san wannan sai ka iske ɗalibi ya zo littafi bai da wasali ya taɓa sannan kuma in an ka ce wanga wanda bai da alif ne akwai wanda adda alif ƙarshe in an ka ce alghana'u alghana'u wanga mai mai alhamza ana nufin sauki sauki shine alghana'u ko ko wadatuwa sannan in an ka ce alghina'u shine ana nufin waka waƙe waƙe alghina sannan an ka ce alghuna'u waɗansu malaman lugu suka ce babu shi a larabci waɗansu kuma suka ce a'a akwai shi sai dai nadirun ne kenan da alghina'u da alghuna'u duka ana nufin sauraren waƙoƙi to zaka iske yanzu malamai suna ba da fatawa ai sauraren music ya halatta in dai ba ta hana ka sallah kai malam ka ko san ko abin da kake faɗa suna kafa hujja da hadisi na Ibn Hazm magana Ibn Hazm da yake cewa ai sauraron waka ai babu matsala akan shi hadisan da suka zo ai munqati ne ko wane ne kadiba cikin muqaddima ta Hijjatul Wada da Ibn Hazm wani ta hakikin ta malami da ake kira Abu Suhaib al-Karni ya nuna wannan riwayar da yace ta zo wuri guda ba gaskiya bane ya kawo hanyoyi daban-daban daban-daban har aka samu turawa yanzu sun samu nasara akan kasashen musulmi wanda ke bada yayi ba zamanin bada sallah a masallacin Makka Kilbani ya zo ya ce ai sauraron mizika ba matsala bane halat ne abin da ya halatta suka zo kuma suka shirya belot ko yan kati na duniya har ya je tare da shi aka zo aka rarraba wannan saboda a biya ma waɗancan jin daɗin su a nuna wannan abin halat ne ga limamin masallacin makka ya zo yana buga ɗiyan kati ga limamin makka ya ba da fatawa cewa sauraron waka ba haramun bane ibnu hazan ma ya ce ba haramun bane don haka a kawo manya manyan radio ka a ba matasa kwaya su sha lokacin kamfani a buɗe mizika a yi malamai sun ce halat na wannan ba gaskiya bane shi yasa ɗaya daga cikin manya-manyan malaman haramin makka wato sa'udu shiraim Allah ya kare shi domin malami ne wanda yake na tsaye a iya zahiri malamin da yake tsaye akan gaskiya duk wanda zai ji maganganun shi ya san wannan mutumin bai iya kwane kwane ba to shine hadda kasida ya muke shiwa ka tunar haduwarka da Allah idan mutum ya je gaban Allah aka tambaye shi me yasa kake sauraron music yace wa yaqulu mustami'ul ma'azif ma'azif hinaha ya rabbi aftani bihal kalbani dai mai sauraron music Allah ya ce me yasa kake sauraron music ya ce Allah ai kalbani na ce halatta na mu can na sai mun ka hada dan haka kare ka ta kari don haka kuma ai hatara alladhina kazzabu shu'aiban waɗanda suka ƙaryatar da annabi shu'aibu ka allam yaghnau fiha kamar bu su taba zama a garin ba shikenan Allah ya ƙari da su raga raga wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza alhaqatu malhaqa وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية كاغا وندي سورا كأن لم يغنوا فيها Allah ce kamar busa zama a cikin garin ba allazina kazzabu shu'aiban waɗanda suka ƙaryatar da annabi shu'aibu kaga an sake maimaitawa kanu humul khasirin sun kasance su ne suka yi hasara waɗansu malamai suke cewa da in anka ce allazina kazzabu shu'aiban kanu humul khasirina ita kana in muka ɗauke ta ita ta akhbar domin allazina kazzabu shu'aiban kanu humul khasirina kenan shi allazina yana matsayin badali ko mubtada kanu sai shi zamanto khabar ko kuma to in ya zamanto shine khabar kenan hum sai ya zamanto damirin ta'kidi ne amma in ita kana an kawo ta dan karfafa ma'ana saboda wani lokaci ana kawo wa kana amma ba dan karfafa ma'ana ba shine ibnu malik yake cewa wa qad tuzdadu kana fi hashwin har zuwa karshen baiti kama kana asahha ilman man taqaddama to almuhimmu dai ana nuna waɗanda suka ce sai aka kawo damirul hasri ana iya cewa alladhina kadzabu shu'aiban humul khasirun magana ta daga ta kare amma sai an ka ce allazina kazzabu shu'aiban kanu hum su ne waɗanda a alkhasiri da suka yi hasara dan haka wanda ya bi alqur'ani ya bi sunna ya yarda da wato abinda sunna ta ce da alqur'ani ya bi Allah bai yi cin cin amana da zalunci ba wayewa bane ba cin riba bane a'a bin Allah da haƙuri shine cin riba kenan allazina kazzabu shu'aiban waɗanda suka ƙaryatar da annabi shu'aib kanu humul khasirin su suka yi hasara sun yi hasara su rayuwar su ta duniya sun yi hasara rayuwar su ta lahira khasirat dunya wal akhirah zalika huwa al khusran al mubin sannan sun yi hasara kawunan su kuma sun yi hasara ƴaƴan su qul innal khasirin allazina khasiru anfusahum wa ahlihim al qiyamah kuma ba mai hita daga cikin wannan hasara da Allah ya faɗa za mu zo bayani sati mai zuwa Allah ya kai rai sai mutumin da ya haɗa abubuwa guda biyu wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr alladhina kadzabu shu'aiban lalle waɗanda suka karatar da annabi shu'aibu kanu humul khasirin sune suka yi hasara an makaranta wannan aya abin nan sai mu sai mu tsaye da karatu duk da yake sati mai zuwa sai mu abin nan in Allah ba mu iko na'am fatawalla anhum fatawalla anhum wa qala ya qaum وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين المهم أغرغجي فتولى عنهم سيجويا يباس بايا وقال يتي يا قوم يا كمتانينا لقد أبلغتكم رسالات ربنا إسان مكو دا ساقنن أبنججينا muka ce nan saƙonni ba don ana nufin ba an ba shi saƙo daban-daban a'a abinda saƙon shi ya ƙumsa kenan misali yanzu alƙur'ani littafin Allah ne amma yana da sura ɗari da goma sha hudu muna iya cewa kowace sura matsayin saƙo take ina fatan kuna fahimta ta kenan saɓanin waccan kissa ta annabi hudu da ya ce wato laqad wato abragtukum risalata rabbi dan wajen haddace kai hattara na isar muku dai da sakonnin ubangiji na wa nasahtu lakum kuma nayi muku nasiha ban gajiya ba duk abin da yake alkhairi ne nayi muku bayanin sa duk abin da yake sharri ne nayi kokarin in nuna muku illar da ke ciki amma kun yi kunnan uwar shegu kamar da suke cewa kun yi kunnan kashi fa kaifa yace um kuma kakane asa zan yin bakin ciki bayan nayi iya kokari na duk abin da nake iya yi nayi nasiha da duk nake yi da ne gare ka ya bijire kai kai iya kokarin ka ya kiya almuhimmu ayoyin da kuma suke nuna ya isar da sako suna da yawa ayoyin da suke nuna ya nasiha suna da yawa sai sati mai zuwa fa kaifa kuma yace ya za a yi asa in yi bakin ciki ala qaumin kafirin a mutanen da suka bijire ma Allah subhanahu wataala bai dace a bakin ciki akan su ba akwai akwai bayanai masu yawa ba za mu samu damar gabatar da su ba sai sati mai zuwa in akwai rayuwa abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh